بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبي ونبيي محمد بن عبد الله الأمين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار نعوذ بالله من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mada sake miƙa godiyarmu ga Allah ta'ala wadda ya kawo rayuwarmu yau wuni na goma sha biyu cikin watan Ramadan. Hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ɗaya ko ga watan March shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. yau ma ga cikin ikon Allah da ya dada ya gare shi za mu tsora karatunmu a daidai gunda muka tsaya idan yan ba su manta ba muna cikin suratu maryam mun karanta aya ta ɗaya har zuwa aya ta biyar za mu tashi kan aya ta shida Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا
الله مدوكacin sarki yace cikin addu'o'in da annabi zakariya yake yi da kuma dalilai da ya sa shi ke sha'awan Allah ta'ala ya masa arziki da ɗa wanda zai gaje shi sai ce ya riso ne wannan yaro in ka bani shi Allah zai gaje ne wa ya riso min ali yaƙo kuma zai gaji mutanen gidan annabi yaƙo bayan nan waje alhu rabbi radiyya ka sanya shi ya Allah yardadde ai ya riso nubuwati zai gaji annabta ta wa nubuwati ali yaqub da annabtar gidan annabi yaqub waj'al hadha alwalad ya allah ka sanya wannan yaro mardiyan minka abin yarda a gare ka wa min ibadika da kuma asalin wajen bayinka ana bayan allah ka yarda da shi sannan ka jefa masa kauna da mutane za su so shi wannan kuma hadisi da mu ya mana ishara cewa idan Allah yana son mutum yana son bawa cikin wasu bayi sai ya kira mala'ika jibrilu ya ce masa ina son wani ka so shi idan ya faɗa masa ka sai ce ka so shi sai ce ka gaya wa mala'iku su so shi ka faɗa wa mutanen sama su so shi ƙasa ma su so shi kaga ya samu wannan yardar da yake nema da haka Allah ta'ala yakan ƙaunaci bawansa idan bawan ya bi abin da Allah yake so shi ne Allah sai ya kira annabi zakariya ya ce ya zakariya inna nubashiruka bi gulamin ismuhu yahya lalle muna maka albishir da wani yaro wanda sunan yaron ya haya lam naj'al lahu min qablu samiya ba taɓa sanya irin wannan sunan ba gabanin wannan yaro din babu wani mutum wanda ake ambatansa da suna ya haya wannan yaro naka shine mutum na farko da aka ambace shi da wannan sura mala yace hadhihi al-aya al-karima ce kun ga wannan aya mai girma ta tadammanu tana tattarewa busharatun azima albishir mai girma min Allah ta'ala daga Allah madaukakin sarki li nabihi zakariya alaihi salam zuwa ga annabinsa annabi zakariya amincin Allah su tabbata a gare shi ba da an da'a rabbahu bayan ya mai roƙi ubangijinsa mukulisan yana mai tsarkake addu'a tasa an yarzuqahu waladan salihan cewa ya tsarkake addu'a yana fatan Allah madaukakin sarki ya azurta shi da ɗa wanda yake nagari yarisuhu fil ilmi dan da zai gaje shi a ilimi wa da'awa da ainihin wa'azi zai gaje shi a ilimi kuma zai gaje shi a da'awa fita aje a kira mutane zuwa ga hanyar Allah yana daga cikin abin da ya kamata mu sani duk mutumin kwarai yana fatan ‘ya'yansa su gaji abin da yake na kirki idan ka ga kana abin baka so wani naka ya gaje ka to akwai alaman tambayan cewa abin da kake mai kyau ne dan duk wanda yake abu mai kyau ɗin sha'awan ya samu wanda zai gaje shi akan wannan to shi sa anan annabi zakariya Allah yake masa albishir yake cewa bayan ya roki Allah ya tsarkake ibadarsa ta addu'a da yayi cewa Allah azurta shi da nagari wanda zai gaji ilimin da yake da shi da kuma ya gaji irin aikin da yake na da'awa fastajaba Allahu du'a'ahu sai Allah madaukakin sarki ya amsa addu'arsa wa arsala ilayhi mala'ika ya aiko masa mala'ika yana masa bushara bi gulamin da wani da ismuhu yahya wanda wannan yaron sunansa yahya wa huwa ismun lam yusbaq ilayhi ahadun qablahu yace wannan suna ne wanda babu wani mutum ɗaya cikin halitta wanda ya gabaci wannan yahaya da wannan suna din bana shine mutum na farko da aka sa masa wannan suna yahaya to shine sai Allah yace ya zakariya ya kai zakariya inna nubashshirka bi ijabati du'aika lalle mu muna maka bushara ta hanyar amsa addu'arka da muka yi wa qad wahabna laka gulaman haqiqa mun maka bai wanda ismuhu yahya wannan da sunan sa yahya lan nusammi ahadan qablahu ba taba ambaton ko ba mu taba ambaton wani mutum da suna yahya ba gabanin nasa bi hadha ism da wannan suna ai inna allaha yubashshirka bi waladika lalle Allah yana maka albishir da danka wanda aka ambata ismuhu yahya sunansa yahya lam naj'al la hadha al-ism wa musanya wannan suna li ahadin qablahu ga wani mutum gabanin annabi yahya ba wa huwa gulamun azim sha'n yace da ne mai ainihin mai mai girman al'amari mubarak kuma mai albarka da yace masa ya zakariya dinnan malamai suka ce haza ne da'u min Allah ta'ala li nabihi zakariya alayhi salam wannan kira ne daga Allah maɗaukakin sarki zuwa ga annabinsa annabi zakariya amincin Allah ya tabbata a gare shi suka ce fihi takrimun wa tashrif lahu a cikin wannan kira akwai girmamawa da daukakawa ga shi annabi zakariya li'anna Allah nadahu bi ismihi domin Allah ya kira shi da sunansa mubasharatan kai tsaye wa huwa uslubin ya ce wani salo ne ya zillu alar rahmati wal inaya wannan kiran da aka yi masa wato salo ne da yake nuna jin kai Allah da kuma kula da Allah yake da shi akan bawansa annabi zakariya shi yasa ya kira shi da sunansa don annabi zakariyan da al'umma su gane matsayin annabi zakariya a gun Allah ta'ala sannan kuma mu san cewa lalle Allah madaukakin sarki yana son annabi zakariya da ainihin rahmarsa kuma yana kula da al'amuransa wa qawluhu inna nubashshiruka bi gulam yace ai busharatun hiya ikhbaru bima yasirru in an ce albishir shine a baka labari da abin da zai faranta maka rai eh an ce albishir suka ce shine al-ikhbaru bima yasir a baka labari da abin da zai faranta maka rai wa summiyar bizalika an ambaci wannan da wannan li anna tazharu atharul farh domin lokacin da aka fada mutum to yana mutum yana bayyana alaman farin ciki da jin dadi za haka za ka ce an baka budurwar da kake nema misali ku uku ne kuke neman ta iyayenta kowa ya zo ya nemi izini an ba shi dama an ba shi izini ya yi magana to bayan sati ɗaya ko kwata ɗaya ko wata biyu sai aka kira ta iyayenta suka ce to da ware da ware sun zo gunki me ya ra'ayinki sai ta zaɓe ka za ka za ka ce kai ba ka zaɓa ai za ga alama a fuskar ka ko za ka yi fara'a to shi ne albishir mana a ga alaman farin ciki a fuskar mutum to shi ne ake kira albishir da aka duk lokacin da aka yi mutum albishir yakan nuna alaman nan ta farin ciki a fuskarsa wanda yake karantar da mu cewa mai lalle wannan ya faɗa abinan sannan ya ce ismu waya ya ce haza ya dillo ala annallahu wallazi samma ya haya da ya ce sunansa ya haya wanda yana gwada mana cewa Allah da kansa ne ya sanya wa annabi haya suna ya haya malai ya ce wa haza tashrifun azimun lahu wannan ku girmama ne mai girma a shi annabi annabi ya haya wa qala ulama malamin suka ce summiya ya haya li anna Allah ahya bihi rahim ummi am ambace shi ya haya domin Allah maɗaukakin sarki ya rayar da mahaifar gyatumarsa a dalilinsa. Da mahaifar aimaciciya ce ba ta aihuwa, akira ce, ba ta ce wadda ba ta aihuwa, amma Allah ya ce za ta aihu, ba da al'akmi bayan da ta zama a ba ta aihuwa sai Allah ya rayar da mahaifar a dalilin za ta aifi wannan yaro, wa aha ya bihin mai din kuma Allah ya rayar da addini da shi wal da ilimi shi sa ke ambatonsa ya haya dalilai guda uku dalili na farko Allah ya rayar da mahaifar gyatumarsa dalili na biyu Allah ya rayar addini da shi dalili na uku kuma Allah ya rayar da ilimi da shi domin ilimi zai iya mutuwa ko yawa kowa ya sani a ƙasar nan gabanin zuwan mai ƙungiya ta jama'atu izalatul bidiya wai kamatu sunna ai ilimi ya mutu masu neman ilimi musamman na addini ba su da yawa amma a dalilin zuwan ƙungiya ta jama'atu izalatul bidiya ta watsa wa'azi a cikin mutane ta kawo abubuwan da yake sa alamomin tambaya akan abubuwa wannan tambayoyin nan sai suka sababta a fita a nemi ilimi domin ka yi shekara arba'in ka tashi kaga a gidanku ana abu rana a tsaka zuwan ce ba yi da kyau in kana da hankali dole za ka je kanawa me ya sa shi zama bai da kyau dole ka ka je ka nemo aka ce a abu kaza da kake yi kafirci ne sai ka je ka nemo me ya sa ya zama kafirci abin kaza da kake yi shirka ne sai ka tashi ka je ka nawa me yasa ya zama shirka ku tsaya daga cikin kalubalen musulmai a yau za a zo a faɗi magana kawai sai ya ce ba ruwana ba zai je bincika ba to hanyar da ake tabbatar da abu duk lokacin da ka ji abin da ya zama ka sabo to in kana so ka san shi je ka nemi ilimi a kansu eh je ka nemi ilimi ibn hazar aka ce wata ran ya zo masallaci kaman bayan sallar la'asar dinnan ya shiga zai zauna sai wasu suka ce masa annabi ya ce in an shiga masallaci ba a zama sai an yi sallar raka'a sai ya sallar raka'a kashe gari a daidai wannan lokacin ya zo masallaci ya ɗaga hannu zai kabbara sai wani ce masa annabi ya hana lafila bayan sallar lasa to yanzu ya zai ya ce gaskiya ya kamata ya je ya nemo ilimi wasu sun ce ana yi wasu sun ce ba a yi kun ga wani ba abu ne na wajibi ba amma sai ya zama fagen ilimi ya je ya ta karatu ya ta karatu da ƙarshe karatun da ya sai ya sa shi ya zama ɗan zahiriya kawai baya ba haka kawo wasu dalili da cewa malamai sun ce ba daga hadisi sai alkur'ani kawai in ba ka da shi ba ka da hujja musu da haka ya zo ya dinga dukan yan masu kawo malikiya da wani waye mutaran suka fake suka je suka kona laburarinsa gaba ɗaya suka kone laburarin shi kuma abin da ya kai shi ya ji ya yi karatu ya gane ashe na fila kala biyu ce akwai na fila mai sababi akwai na fila mara sababi ta haka na fila mai sababi ita ce kamar shiga masallaci in ka shiga masallaci kana da alwala babu lokacin da aka ce ba za ka yi na fila ba ana kiranta mai tahiyyatul masjid to ire-iren wa'annan na filfilin babu wani lokacin da aka hana waccan kuma da suka hana shi ita ce nafila ta sunanin rawatib wanda ake yin su a bayan salloli da kuma gabanin salloli da haka sai gane akwai nafila mai dalili akwai nafila mara dalili kaga yanzu ilimin sa ya masa amma kai yanzu an zance taron suna ba kyau baka je ka binciko me yasa ya zama bai da kyau ba kawai ka ce haka ne kai musulmi ne kawai za ka rayuwa haka ya kamata an ce abu kaza ba kyau a matsayinka na musulmi mai yin addini don Allah ya karɓa kai kuma ka tsira gobe alkiyama ya kamata ka rage bincika me yasa ba yi da kyau ka zo kana moli da an ce bid'a ne kai kuma kana yi ka ɗauka addini kake wasu sun ce bai da kyau sai ka je ka bincika me yasa suka ce bid'a ne wanda suka ce bidiya ne me yasa suka ce bidiya ne kuma kun san bidiya a addini in mutum yayi manzon Allah ya tabbatar cikin silsilatul hadisi sahiha na Muhammad Nasir bin Albani akwai hadisi ingantacce yace duk wani sahibin bidiya ba a karɓar duk aikinsa sai ya daina duk wani sahibin bidiya in kana da kana yin wata bidiya duk aikin da kai ba za a karɓa ba sai ka ajiye wannan bidiyar da kake to in kana da hankali ya kamata ka je ka bincika mun ga ibn hazm fa akan nafila ya tafi je karatu da ya karatu kuma sai zo ya dame su sai suka ga hujjoji sun musu yawa sai suka je suka fake suka kona labarin da ya zo ya gani sai ya dariya ita musu wa in tahrikul qirtasa la tahrikul ladhi tadammanahu al qirtas bal huwa fi sadri yasiru ma'i haythu taqalla ar raqa'ibi wa yanzulu in anzil wa yadfanu fi qabri yace an kun kona littafi ba ku kona abin da littafi ya tattare ba bal huwa fi sadri yace duk abin da littafi ya kunsa yana cikin kirjina yasiru ma'i ina tafiya tare da shi wa yanzilu in anzil in na sauka zai sauka yace abin takeici da ba sani ba kuma shine wa yudfanu fi qabri in na mutu za a binne ne da shi kawai sai zo na yi shiftan muhalla bil asar da kayan shifta yana ana rubuta yana faɗa wannan kuma yake gwada maka ya kamata ka zama mai karfin hadda ko wani yana cewa alayka bil hifz duna al jam'i lil kutub fa inna lil kutub afatun tufarriquha yace ina rike shi ka kai ba zama mai yawan hadda akan tarin littafi da littafi yana da annoba da yake zuwa ya daidaita su sai fara lissafa maka irin annobar da za ta lalata maka littattafai yace walli al-lisu yasriquha wal ma'u yagriquha wan naru ta tare kuwa ce barawa zai zo ya sace labirarin ka ya za ka yi shi ke ka zama jahili gobara za ta cinye gidanka littattafan su kone shi ke ka zama jahili gara za ta zo ta ci tsakiyar littafin ka zai tafi dole ta tafi ta cinye duk tsakiya sai ka zo ka duba nan babu mafulin bai can babu fa'ili can ka a ce ka haɗa magana ka kasa haɗa jimla ya za ka yi yana yana gwada maka ka zo mai ƙarfin hadda haka ibn azam ya haddace wannan abu ya zo ya yi ya yi wannan littafin nasa muhalla bil asar wajen mujalladi nawa bakwai ko takwas ko shida ya danganta da kamfanin da suka buga ba du da ka aka yi yanzu kai an ce ka rubuto daga alantar kai ba zuwa kula wasu birabin nasi wanda an haɗa shi da aiki eh a kowane ɗan uwa ba zan faɗi su zan ba wani ustaz yana zuwa kuna yin karatu ya ce ya ji ya karanta islamic studies amma bai iya harufan larabci ba na ce to da ya kai islamic studies ya ce in an kawo rubutu na arabiya haddace shi ki ku duba ƙarfin basira rubutu yake haddacewa kuma ya kawo shi a rubutu amma bai san me ba eh so kaga ya kamata mu tashi ilimi dole sai an yi me shi sai an yatsa shi sai an zai shi za ka ce an ambaci annabi annabi haya da haya saboda ya rayar da mahaifar gyatumarsa ya rayar da addini kuma ya rayar da ilimi da haka lalle mu tashi mu nemi ilimi yana daga cikin abin da zai taimake mu sai ibn hazm ya gaya musu cewa abin takeici za a binne ni da ilimi na saboda haka ka tashi kai ilimi ba wai dan kai jayayya da wani ba don ka yi addini Allah ya karɓa iya abin da ya sa ake ta encouraging mutane zai su yi karatu kenan wallahi ka yi karatu don ka iya tserar da kanka gobe alƙiyama karka damu da duk abin da mutum zai faɗa malamai kuma da Allah ya ba su amanar mutane duk wanda ya ɓoye gaskiya saboda wani abinci da yake ci shi kuma ya ci amanar su gobe alƙiyama zai je bayani wannan amanar da ya ci ta mutanensa to kana da jama'a sun yarda da kai sun baka amanar addini an faɗa musu cewa abu kaza ba kyau ka zo kai musu lamun baka kace a kai karabu da su yake zala ne wannan abun ana yin sa babu dalili babu hujja zaka je gaban ubangiji su sun yarda da kai sun baka amanar addinin su kai kuma ka haince su kuma an ce kar ku ci amanar Allah kar ku ci amanar manzon Allah يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون an hana ku cin amana haka mutum ya ci amanar wayanda suka yadda da shi gobe alkiyama zai zo yana bin su su gudu Allah ya kare mu yace lam naj'al lahu min qablu samiya ay ikhtalafa al ulama fi ma'ana sumiya malumin sai ta sabani akan cewa samiyan dinnan akan mai sai suka ce magana guda biyu ce ala qawlaini alqawlul awwal lam yusammi ahadan qablahu bi hadha al-ism suka ce ba ta ambaton wani mutum a duniya da wannan suna ya haya ba gabanin wannan annabi ya haya din wa hadha qawl ibn abbas wa mujahid wa qatada wa huwa qawlur rajih alwai suka ce ibn abbas ya faɗi wannan magana haka imamu mujahid ya faɗi wannan magana haka qatada shi ma ya faɗi wannan magana kuma suka ce wannan ita ce magana wadda tafi ainihin rinjaye cewa ba a taɓa samun wani mutum da suna ya haya ba gabanin zuwan annabi ya haya sai bayan da Allah ya yi wa babansa baiwa da shi kuma ya sa masa suna ya haya kafin aka samu masu suna ya haya suka biyo baya shine jona kenan ko da turanci John a Yunus shi ne John ko? John kai, John shi ne ya haya. Na fatan fahimta. Ai, ismu ya haya, ismun jadid, suka ce sunan ya haya suna ne sabo, ba samu wani sunan da ya rigace shi ba, da aka shi ne farkon mutumin da aka ambace shi da ya haya. Alƙaunin sani lam ya kullahu masilun fi sifati wal fadl. Suka ce magana ta biyu kuma ba a taɓa samun wani mai kama da shi ba. masil wani wanda za a kwatanta shi da shi wajen siffofi wa'annan siffofi yake da shi wanda ba yi da shi Allah ya gaya mana cikin suratul al-imran ko yace Allah yace wa kana sayyidan wa hasuran wa me wa nabiyya ko kaga siffofin sannan ba samu masu irin su ba aka ce shi shugaba ne shi kuma hasur ne in an ce hasur mutumin da yake nesanta kansa da sabon Allah wanda bai da sha'awa mai ƙarfi wasu da cewa an ce mutum hasu shine wanda bai da sha'awar mata dan haka mata ba su dame shi sannan kuma nabiyan kuma annabin Allah ne dan haka bai da kwatankwaci wal fadl kuma yana da daraja shine me me darajarsa annabin Allah ne a duniya akwai matsayin da yake na annabtaka ba da ka ba wanda yake shi falala yana cikin mutane masu falala ai la nazira lahu fi taharati wa zuhdi wal ibada bai da makamanci wanda za a iya kwatanta shi da yake laysa lahu masil aw lam yakul lahu masil fi sifati sai suka ce ai la nazira lahu fi taharati wa zuhdi wal ibada bai da wani kamancece da wani wanda ya kama da shi wajen tsarkaka da ainihin gudun duniya da kuma yawan ibada a cikin irin hikayoyi da ake bayarwa ka ce annabi da yahaya ya taba zama suka yi hira da shedan ya ce shedan ka taba cin riba a kai na kuwa shedan ya ce sau ɗaya na taba cin riba a kanka ya ce amma na san ba za ka tuna ba sai ce gaskiya ban tunawa sai ce wata ran an kawo maka wani abinci sai abincin ya maka daɗi ne kuma sai na daɗaɗa maka shi zai ta ce kai ta ce kai ta ce har sai ya maka yawa zai yi sallar da kake da daddare sai jikinka ya nauyi ba kai ba wanda wannan mai ne da haka mutum ya rage cin abinci ba wanda duk yake so ya dinga ibada kare ta ɗirka abinci in an ka abinci ke ta turawa ke ta turawa sai an ture ka irin da yara kiran ko wani ya ci abinci tuye ni iya tuye ni to karka zama irin wannan ke ta tura abinci haka kawai sai ka kasan sabotar Allah ana cin abinci ne don a rayu Allah ya ji kan Dr. Ahmad ya ce wannan abu ne mai barazana kuma matsoraci ne eh ya ce wani abu ne mai barazana amma matsaurici ne mutane ba su haran karatu haka wanda ya ce ka za da ya ce ka ya ce a'a yunwa ce ya ce jikinka har karkawa zai fara amma ka samu busheshen biredi ka tsoba shi a ruwa kana sa baki sai ka ji babu ita kaga mai yake gwada maka dan abu kaɗan kana ci zai maka maganin yunwa to ba sai ka ci da yawa yadda za ka kasa bautar Allah ba ka ci abu ɗan kaɗan sai ya ishe ka amma an kamo kai ta tura zai ga zama gidan to da haka aka ce mutum ne wanda yake ainihin mai tsarki mai gudun duniya kuma yana da yawan bautar Allah wayan abubuwan sun mana nisa mu ba mu da kokari wajen bautar Allah da haka ƴan uwa lalle mu dage wajen bin Allah da kokari akan al'amura na addini wayannan bayan Allah da ake ba mu labarin su ana albamu labari ne ba wai don mu ji mu ga ƙoƙarinsu ba a'a so ake idan ka ji sai zama maka abin fahimta abin koyi ibn mas'ud yana cewa fa inna sa'ida man wa'iza bi ghairi mai cin nasara shine wanda yake wa'astuwa da wani wanda zaka ga aikin wani sai ya zama maka abin koyi kai ta kokari a ce mutane masu tsarkaka to ya kamata ce mun koyi zama da ɗahara kullum kana da alwala dimun da'iman karka zama baka da alwala kana cikin tsarki kullum sannan kuma ka dinga nesanta kanka da wannan rayuwar duniya din ba wai ana nufin ka zauna da datti a jikinka shine zuhudu ba a'a zuhudu shine ka kyamaci abin da Allah ya haramta maka kuma ka zo mai kokari ba wai kai ta zama da kazanta irin na da ba a ce wai gudun duniya ba gari gasa ɗaya ba ba ya gaya maka a ba wannan ba gudun duniya shine ka zama mai kiyaye dokokin Allah mai kuma tsoron abin da Allah ya haramta duk abin da Allah ya haramta maka ka dinga taka tsantsan kar ka faɗa cikinsa musamman ma in haƙƙi ne tsakaninka da wani idan haƙƙi ne tsakaninka da ubangijinka ya ga dama sai ya rufe maka ya cije ka amma haƙƙi tsakaninka da wani dole sai an yi kisa sai an yi kiyame sai an yi ba da haƙƙi sai ka bayar da haƙƙi mutum karka je ka ɗebo ka mutane ka ga duniya ka ce ruwa ta sha ina ba ta sha ba da saura da haka mutum ya dage ya yi abin kirki sannan wal ibadati mutum ya zama mai ƙoƙari wajen bautar Allah dukkan abin da ake na nafilfili ya zama kana kokari wajen yin su wayannan sunanin rawatib din na bayan salloli mu yi kokari wajen kiyaye su musamman masallatai mu na ahlus sunna za ga ana idan da sallah sai ga masu yin nafila ba su da yawa kuma su ne an saba da su za ka kiyaye masu yi ana yin sallama wani ko azkar ɗin ba zai ba zai tashi fita wanda suka gabace mu ba haka suke ba suna tsayawa su yi azkar ɗin bayan sun idar da azkar kuma su yi nafilfilin da ake yi bayanan nafilfili annabi ya baka albishir cewa in ka kiyaye su tsakanin dare da yini za a gina maka gida a gidan aljanna raka'a goma sha biyu in ka kiyaye su guda biyu bayan fuduwan alfijir guda hudu kafin azhar guda biyu bayan azhar kai nawa takwas guda biyu bayan sallar magariba guda biyu gabanin ko bayan sallar isha kaga sha biyu wasu an ce an tsallake la'asar ba a faɗa ba la'asar hadisi ne ingantacce ina jin hadisin na na asma'u take cewa manzon Allah ya ce rahimallahu imra'an salla arba'an qabla al-asr Allah ji kan mutumin da ya salla raka hudu gabanin sallar la'asar to yanzu kai in kana da wayo ai ya kamata wannan dai karka rasa ta wanda annabi ya addu'a ya ce Allah ya ji kan duk mutumin da ya salla raka'a hudu gabanin sallar la'asar ya kamata in wadancan sun maka wala wannan da ka kiyaye saboda addu'ar manzon Allah ko a ce ka fada ciki kaga mutane masu bauta annabi zakariya da aka masa bishara da ɗaya ce qala rabbi anna yakunu li gulam ce ya ubangiji na ta yaya zan samu da wa kanat imraati aqra bayan matata ta zama bakararriya ba ta aihuwa wa kada balagtu min al-kibri itiya gashi kuma na girma shekaru sun cin min kasusuwa na sun yi rauni ba abin da zai kala zakariya muta'ajjiban mala yace annabi zakariya yana yana ya faɗa yana mai mamaki rabbi kayfa yakunu li gulam yace ya ubangiji ta yaya zan samu da ta yaya zan samu da wa kanat imraati alhali matata ta kasance akira wanda ba ta aihuwa la talidu wa ana kada balagtun nihaya gashi ni kuma na kai karshe fil kibir wajen girma yace warakat abni kuma kashi na yayi taushi yayi laushi ba karfi tiya zan yi Allah yace qala kadhalika qala rabbuka hakan nan ubangijinka yace huwa alayya hayyun yace wannan abun da kake magana a gurin Allah abu ne mai sauki babu abun da zai gagare Allah sai Allah ya masa kaman tunasarwa yace wa qad khalaqtuka min qablu ai na halice ka gabanin wannan lokacin walam taku shay'a a lokacin da baka san ina kake ba kai ba komai bane yanzu kaman kai ne kace to ni yanzu in na mutu ya zanya to kafin ka zo duniya da ina kake abaka zan da kake ba to da ka shigo duniya menene kawai abin da yake cikin duniya abu uku ne wani mawaƙin ƙasar hausa ya ce ita duniya farkonta na gane ta ma na gane ya ce amma tsakiyar shi ke bani tsoro ya ce farkon duniya ne za a haifi mutum ne ta kuma mutumin zai mutu to amma tsakiyar ita yake ba shi tsoro ya ce dara duniya ita ce wannan duniya mai ban tsoro saboda baka san me za ka yi ba a tsakiyar to a tsakiyar ne ake so ka yi ƙoƙari ka yi abubuwa na alkhairi to Allah yake giya annabi zakariya ya ce wa ƙada kalaktuka min qablu na halice ka tun gabanin da'a walan ta kushe a kai da ba komai bane aka halice ka da ku gashi wannan wani abu ne wanda dan adam ya kamata ya gane girman ubangiji Allah ta'ala yana da yana da iko wajen mai wajen tabbatar da abin da yake so ya tabbata ai kalal maliku ainihin almaliku Allah kenan mujiban zakariya ya faɗa yana mai ansa annabi zakariya amma ta'ajjaba minhu dangane da abin da yake mamaki a kansa yace haka zal amru kama taqulu yace haka al'amarin yake kamar yadda kake faɗa na fatan goyen min kaunika min kauni imra'atika akira wajen kasancewar matarka bakararriya ba ta aihuwa wa bulugika min al-kibri itiyan da kuma yadda ka girma ka kai makura wajen girma lakinna rabbuka sai dai shi ubangijinka me kalku ya haya halittar haya ala hadhihi kaifiya a bisa wannan salo amrun sahalun hayyin al'amari ne mai sauki kuma wanda yake bai da wahala alayya a gare ni inji ubangiji thumma zakara subhanahu li zakariya sannan sai Allah ya tunasarwa annabi zakariya ma huwa a'jabu abin da yafi abin mamaki mimma sa'ala anhu dangane da abin da ya tambaya akan sa faqala faqad kalaktuka anta yace kai na halice ka kai din min qablu ya haya gabanin halici annabi haya din da kake magana walam taku shay'a mazkuran baka zama wani abin da za a ambata ba ba a ma tunaninka ba a ma ambatonka ba ma wanda ya san da kai yanzu yaron da ba haife shi ba wa ya san shi gani to shi ma annabi annabi zakariya din da babu wanda ya san shi wala mawjudan ko ba a same ka ba ba a same ka ba da haka shi dan adam ya kamata ya mai da al'amuransa zuwa ga ubangiji Allah shine mahalicci shine kuma yake halittan wanda ya so shi sa al-imamu ibnu kasir yace al-amru kama bushirat bihi yace wannan al'amari kamar yadda aka yi maka al-bushir da shi huwa amrun yasir yace al'amari mai sauke alayya aure ni inji ubangiji yace fa inni kalaktuka min qablu yace ni na halicce ka tun gabanin halicci annabi haya walam taku shay'a baka zama komai ba fallazi aujadaka yace to kaga wanda ya samar da kai min al'adami daga babu qadirun ala an yarzuquka yana da iko ya azurta ka waladan ya amaka arzikin da yace wa hadha dalilun ala kamal qudratillahi ta'ala babu ibn kasir yace wannan dalili ne wanda yake nuna maka cikar ikon Allah madaukakin sarki sannan kuma yace shi kuma dalili baya zama wani abin da dan adam zai gagari ubangiji daga duk abin da haka Allah yayi babu abin da yake gagarar Allah ta'ala kuma duk abin da ɗan adam zai tambayi Allah babu abin da zai gagari Allah kai ba ɗan adam ba duk duniya in za su tambayi Allah wani abu babu abin da zai gagare shi shi sa hadisin Abu Huraira hadisi na Qudsi yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce ya ibadi ya ko bayina da za a samu na farkon ku da na ƙarshen ku duk ku taru a wani fili guda ɗaya sai ku tambayi Allah wata tambaya ko ku roƙi Allah wani abu yace kowanne dan adam a bashi abin da ya roƙa yace wannan ba zai toye komai ba cikin mulkin Allah ko cikin abin da Allah ta'ala ya mallaka daga duk abin da kake tsammani kake da ainihin bukatan tambayan ubangiji in ka tambaya Allah yana da iko zai baka shi sai dai kawai abu daya Wataƙila ba lokacin da kai kake so ba Allah zai baka Wataƙila ba yadda ka tsara ba Allah zai maka ina ba san fahimta yawa zaka iya roƙon abu a yanzu kana tsammanin sai yanzu Allah ya bar shi sai wani lokaci shi sa a cikin adda'u waddawa ibn al-qayyim yace duk wanda ya addu'a addu'arsa tana da matakai guda uku yace na farko shine za ka iya yin addu'a kuma amsa maka. Wannan yace shi ne abin da kowa yake so, ka ce Allah yi min kaza Allah ya maka, yace za a iya maka wannan. Yace na biyu, za ka iya yin addu'a Allah ya karɓe ta, amma ba zai biya maka buƙatar ba sai ya kankare maka wani zunubi da kai. Sai kankare maka wani zunubi da kai a dalilin wannan addu'a ɗin. ya ce na uku za ka yi roƙon Allah wani abu ko na addu'a ko da wata buƙatarka sai Allah ya bar maka ladan sai ka je lahira sai a baka ya ce da duk wanda ya addu'a kar ya ɗauka addu'ar ta faɗi tana nan sai dai salon da Allah ya biya maka ne buƙatunka kai ne baka sani ba shi sa hadisi duk da cewa ban san inganci wani hadisi ba yana cewa Allah yana jin kunya bawa ya ɗaga hannunsa ya dawo da su sifir zero babu komai a ciki Allah bai son ba zai maka haka ba in dai ka daga hannunka to dole akwai ɗayan abu ukun nan Allah zai maka ɗaya a ciki ko ya amsa maka addu'ar ya biya maka bukatunka ko ya kankare maka wani zunubi da kai ko kuma ya maka jinkirin lada in alkiyama ta yi a baka lada a lokacin da lada da kake bukata ya fi ko da lokacin bukata ranar lahira babu babu wani lokaci da dan adam yake bukatar lada ko mukankantarsa irin ranar lahira mai rana ce da za a ga babanka ka gudu ka bar shi za a ga gyatumarka ka gudu ka batta za ka ga matarka ka gudu ka batta za ka ga 'ya'yanka ka gudu ka bar su kuma su ba haka ba ku duba wannan alaka ubangiji ya kulla wannan alaka ta mutum hudu babu wata alaka da ta kai ta ƙarfi amma Allah ya ce saboda abin da ke filin alkiyama kowa zai tsere wa kowa yau mai firru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani sai ce mai li kulli imri'in yawma idin sha'anin yubni ga ya kamata dan adam ya tsaya yayi abin da ya dace to shi sa duk abin da ka roki Allah Allah ta'ala yana da iko ya baka annabi zakariya ya roki Allah sai yake mamakin ta yaya za a ba shi ɗa ga shi yara kwakwaɓe ga shi matarsa damun can ba ta aihuwa aya wata aya Allah mai ce ya ce wa aslahna lahu zawjahu ko sai muka gyara masa matarsa aka gyara ta wani irin gyara aka mata sai aka bai mata halittar budurwa ko ba haifar sai ta rayu kuma sai ta zo suna al'ada shi sa wallahi in kuna da wayo ku yi kokarin aurar da 'ya'yanku mata da maza tun suna matasa yawa kullum muna faɗan wannan delay a aure shi ya mana masifar mareci delay a aure shi ya mana masifar ainihin mareci da kuke gani yanzu ko'ina a ko'ina ana yawon bara don a taimaki marayu to mai sa iyayenmu ba su da marayu a cikinsu sun yi aure da wuri iya abun kenan population geography cost ne mai zaman kansa a geography suka ce in kana so kai delaying din aihuwar mace kai extending period na aurenta ba za ta aihu da yawa idan mace ta kai shekara talatin misali sai ce aure ko ba ta sha magani ba zai wahala ta aihu sau shida ko sau biyar mai dalili saboda a ilimin kimiyya ko ordinary level biology kaje an faɗa cewa mace takan kai abin da ake kira monopause stage at the age of 40 haka ne mace takan kai matakin da za ta daina yin al'ada in ta kai shekara 40 akan samu su tsallaka amma ba sa wuce 45 shi kenan ta daina al'ada duk matar da ta daina al'ada ba za ta haihu to yariyar ka ta yi shekara talatin a gida tana ta shida tana ta boko tana ta boko ba su aurenta sun zo kace ha sai ta yi digiri ba cikin ta yi digiri ba amma in ta samu miji a yi mata aure in yarjejeniya za ku yi da mijin ka zauna ka ce zan tallafa kai ma ka tallafa ya ce ba zai iya ba ka ce zan ɗauki ɗauniyar a bata ta je ta yi karatunta ka yi haƙuri ya fi saboda ya mace gazan abin tausayi ce hannu uku take to mu kuma muna denying din su hannu na karshe hannun farko iyaye hannu na biyu shine miji hannu na uku shine yaya to ta kure a rayuwarta a titi ta zo ta tsufa ita da yayan kowa na bukatan taimako eh kai kuma ka yin aure ka kai shekara talatin da biyar lokacin da ka yi aure ka haihu kana 65 ɗanka na fari shekararsa ashirin sauran 'ya'yan mene ne marayu ne a su tuna wasu mawuntu so ya kamata mu fahimci concept na rayuwa iyayenmu sun gane rayuwa sosai da aka suke yin auren 'ya'yansu shekara 17 namiji sai a dinda masa mata lokacin da zai kai 40 sai ga yana da ɗa mai shekara 30 da wuna sai ka ɗauka ƙaninsa ne suna zama suna shawara suna hira suna komi in a ƙauye ne yana da irin waɗannan guda biyar sai kwanta gindin bishiya baya zuwa gona shawa ne ai yayi arziki yayansa su suke masa noma yanzu ko kaga ɗan ƙarfi ga talatin jira yake yanzu a sallan nan baban da zai yi yayansa ba su shekara talatin riga su suka fi yawa ko kana fama da tuwon gidanka kana fama da rigar ɗanka mai shekara talatin shi ma bai san ina yake ba wallahi sai mun dawo mun taimaki tunanin ‘ya'yanmu ‘yan uwa wallahi sai mun taimaka ‘ya'yanmu tunani saboda tunaninsu bai da kyau an tsora mu akan wani layin da gaba ɗaya ba mu da tunani yaro bai san me yake ba kwata-kwata ba mu da tunani kaga yaro ɗan shekara talatin ko tunanin ma ya yi aure bai da shi to in ka bar shi a haka to sai ya kai shekara arba'in lokacin da ya kai shekara arba'in haka mutu Allah da gaske da za ka yi wajibin mu yan uwa mu tashi mu canza tunanin kanmu da na 'ya'yanmu Allah da gaske wajibin mu ne mu canja wannan tunanin bature ya ce is high time kun ga da irin wayannan ƙananan information din bature yake ta kawo mana ya ta ku kala-kala mu muna ga kaman ci gaba muke ashe baya muke koma a to ka waye gari baka da wanda zai gaje ka duk abin da kake na alkhairi ba ka ci baya ba wallahi ka ci baya ka waye gari duk abin da baban ka yayi wanda ka kwaikwaye shi kake yi kai danka ba zai iya yi ba to kuma ina ribar ka ka ci baya yan uwa Allah ya datar da mu sai ce masa kala rabbi ja'alni aya ko yace ya ubangiji na to ka nuna mun ka sanya mun wata alama da zan gane cewa lalle mata na ko matata ta samu juna biyu wanda zan samu da baka karanta ba to karanta mana
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا Allah madaukakin sarki sai ba mu labari cewa ka san idan aka baka an yi wa annabiya Zakariya albishir cewa za a bashi ɗa. To yayi tambaya ta ya zai samu ɗa. Wannan tambayan mamaki yake yi. Me yasa shi mamaki saboda irin shekarun da yake da shi da kuma halin da matarsa take ciki. Da haka sai yake tunanin ta yaya zai samu ɗa. Allah ya kaya masa zai ba shi ɗa. Sai halitta ɗa wanda zai zama masa abin da yake so. Shi ne sai ya nemi ilimi na yaƙini yanzu. Ba wai bai yadda ba. Annabin Allah ne akwai yaƙini a ransa. Amma sai yake so ya sake samun nutsuwa. Ai babu wanda yake annabi Ibrahim tauhidi ko? annabi ibrahim wata ya ce rabbi arine kaifa tuhil mauta ya ubangiji ka nuna min ya kake rayar da matattu Allah ya ce masa awalam tu'min baka imani bane yace qala bala walakin liyatma inna qalbi ce ba haka ba na imani amma na so in sake samun nutsuwa da yaqini a cikin zuciyata sai Allah ya gwada masa cewa kai kaza kai kaza kai kaza bayan yayi yace aje a dora su akan dutse ka kira kowane da sunansa za su zo maka da ya gani ya ce kuma mai alamu an Allah ala kulli shayin kadir ya tabbatar da haka to annabi zakariya ya yarda cewa an masa albishir za a bashi da amma dan ya sake samun tabbatuwa sai ce Allah ka gwada min alama da zan gane cewa lalle wannan abin amsa addu'a ta da aka yi ga yadda zan gane matar in ta samu juna biyu na fahimta shi ne ya ce ƙala rabbi ja'alni aya ya Allah ka samu wata alama ya Allah ce sau ƙala ayatuka ayarka Allah tukalliman nasa salasa layalin sauya daga cikin ayoyin da za a sa ba za ka iya magana da mutane ba har kwanaki uku ƙala zakariya ziyadatan fi imanina annabi zakariya ya faɗa don samun ƙarin nutsuwa rabbi ja'alni alamatan ala tahaqquqi ma tubashiruni ma tubashiruni bi Allah ka sanya min wata alama wadda za ta tabbatar min da abin da aka min albishirin nan da shi da Allah ya gaya mala'ika ya ce ka gaya masa alamatuka Allah taqdiru ala kalamin nas ba za ka samu iko wajen yi wa mutane magana ba muddatu salasa layali tsawon darare uku wa ayyam hada kwanakin su wa anta sahihun kuma kana halin lafiya ba abin da ya same ka sai dai Allah ba zai baka iko ka iya magana da mutane ba to tunda ya ji wannan magana cewa ba zai iya magana da mutane ba Allah ya ce fa kharaja ala qaumi sai ya fita ya bar mutanensa min al-mihrab a cikin mihrab fa auha ilayhi sai ya tura musu sako an sabbihu bukratan wa ashir su dinga bautar Allah suna sallah safiya da marece ai fa karaja zakariya ala qaumi sai annabi zakariya fita cikin mutanensa ya fita daga cikin su min musallahu daga wajen da yake sallah wa huwa al-makanu alladhi bushira fihi bil walad yace nan wajen ne aka yi masa albishir da samun da fa ashara ilayhi shine fa auha ilayhi fa ashara ilayhi sai musu ishara an sabbihullaha sabahan wa masa'an su dinga tsawa suna tsarkake Allah da safe da yamma shukran lahu ta'ala dan nuna godiya ga Allah madaukakin sarki da aka su dinga yin wannan suna ainihin bautawa Allah a wa'annan lokuta ɗin shi ne Allah ya ya ba mu labari in muna so mu fitar da wannan abubuwa da sauransu sai mu koma cikin suratu al-imran yadda Allah ya gwada mana yadda annabi zakariya ya je ya samu waɗannan abubuwa ɗin da yadda ainihin matar tasa duka da kuma wannan gaɓoɓi da muka ji cikin suratu maryam yace sai Allah ya gwada mana bayan duk waɗannan abubuwa da suka gudana da kuma aihuwa da aka yi tashi annabi zakariya sai Allah ya gwada mana cewa ai gashi nan har ma an samu mi har an samu juna har junan ya rayu rayuwar da ake haifansa har an haife shi bayan an haife shi har ma Allah ya fara bawa wannan abin da aka haifa mai umarni aka ce ya yi haya kuzul kitaba bi kowa ko to kaga wannan da yake gwada maka Allah ta'ala shine mai iko akan duk abin da yace zai yi Allah mai yin abin ne daka dan adam kar ya ɗebe tsammani da abin da Allah yace zai yi Allah in yace zai yi abu kar ka yi kokonto Allah ta'ala mai iko ne wajen aiwatar da haka daka yan kuwa kullun kullun mu dinga samun yaqini a rayuwar mu mu dinga samun tabbaci a rayuwar mu cewa Allah ta'ala yana da iko wajen zartar da duk abin da ya hukunta kuma abin da Allah ya kaddara ya hukunta shine mai samuwa ko shine mai yiwuwa abin da Allah bai kaddarta a shi ba bai hukunta shi ba babu yadda za a yi haka haka in abin duniya ne ka sa a gabanka kana ta nema in Allah bai rubuta ba babu yadda za a yi ka samu amma in Allah ya rubuta maka ko babu wanda ya sai shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gwada maka a cikin sallah ma kullun ka samu wannan tauhidi din a cikin sallah cikin zikirin da kake kana cewa mai Allahumma la mani'a lima a'taita wala mudi'a lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddu minkal jadd ta kuga ashe ya kamata mu samu yaqini duk abin da Allah ya kaddara wa bawa to in Allah ya ce zaka samu wallahi babu wanda ya isa ya tare maka wannan abu babu annabi zakariya ku duba shekarun da yake da shi da sauransu amma Allah ta'ala ya masa albishirin samun da kuma ya samu dan da batan fahimta kuma gashi ma har Allah ya raya da dan Allah yana kiran sa ce ya ya haya khudul kitaba bi quwwa ce ya kai wannan da ya ne haya ka riki littafin nan da karfi wa atainahu al-hukma sabiyya mun ba shi hukunci tun yana ɗan matashi yana saurayi haifa lamma wuri da ya haya yayin da aka haifi annabi ya haya wa balaga mablagan ya kai wani girma ya famu fihil kitab wanda zai iya fahimtar magana ko saƙo amarahu Allah sai Allah ya umarce shi an yi akuzar taura ta bijiddi ya riƙe a taura da ƙoƙari wacce jihadin da ƙoƙari bi ƙaulihi ya yahya kuzul taura ta bijiddin ya kai ya haka riki wannan littafi na attaura da kokari wa shihadin da kiyayewa bi da kuma kiyayewa alfadiha ta hanyar kiyaye lafazanta wa fahmi ma'aniha da fahimtar ma'anoninta wal amalu biha da kuma aiki da littafin at-taura kun ga abubuwa nawa abubuwa uku aka ce masa ya rike littafin da kyau yayi kokari wajen kiyaye lafazan littafin yayi kokari wajen fahimtar ma'anar littafin sannan kuma yayi aiki da littafin goyen nan abubuwa shine abin da Krista suka zubar ko yawa na farko ba su fahimci littafin ba ba su kiyaye ma'anansa ba su kiyaye lafazinsa ba da yanzu duk wanda ka same shi pastor ne in kace ku zo ku yi muƙabala da bible sai ya riko shi ba ku duba musulmai wanda suka yi suka yi comparative studies sun haddace kowanne irin version na bible da ka sai a je KGB a je wane ne a je waye a je New World Translation ya yi King James Version waye waye duka sai ga ce maka ka bude a ba a shafi na kaza a bas ta kaza chapter kaza bas kaza da New King James Version ko kuma da New World Translation ko wane ne wane ne su zai ga maka ya haddace a ba su ba su haddace ba kashi kuma an umarce annabawansu da su haddace lafuzanta su fahimci ma'anoninta kuma su yi aiki da shi shi sa ba su aiki da littafi ba su aiki da littafi ya ce wa a ɗainahu alhikimata kuma ba shi ainihin ilimi wa husunar fahimi da kyakkyawar fahimta wa huwa sagirus sinni a lokacin da Allah ya yi masa wannan baiwar yana da ƙarancin shekaru Allah ya ba shi wa'annan abubuwa ɗin raka shi uwa ya kamata mu fahimci cewa Allah ta'ala yana yi wa ɗan adam kyauta a lokacin da yake so da abin da yake so wanda ga malam ya mana ishara ko alaikunsa malam ya mana ishara lokaci ya kawo da aka sai mu tsaya akan aya ta sha biyu in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi akan aya ta goma sha uku abin da na faɗa na daidai Allah ya ba mu ladansa ya ba mu ikon kiyayewa Allah kuma ya sa mu aiwatar da shi ba waɗansu takardu sun zo ina ga waɗannan takardu sai gobe mu karanta su ko saboda ba mu karanta mun fahimci sakon da yake ciki ba ba mamaki tambaya ne ba mamaki kuma neman addu'a ne Allah ya datar da mu Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait وقي أنا واصرف أنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئز من آديت تباركت ربنا وتعالي لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم نروقك كامنا aminci a kasar mu ka amintar da mu a yankunan da suke fama da fitintunu Allah ka kawo mana saukin wayannan fitintunu Allah muna roƙonka ka shiryar da mu da zuriyoyin mu Allah ka sa albarka a rayuwar mu da ta ƴaƴayen mu Allah ka sa su zama mutanen ƙwarai masu biyayya a gare ka masu bin ainihin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh